أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وهذا درس الرسالة ومسلات الإله وبركاته مسجد عثمان بن عفان بن سيكبا تكراتين وعمدة الأحكام واللقاء الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى إذا معمل كوا تاجي بكبايا ينتهي درس حديث لا تجي دابيو حديث لا تجي دابيو حديث عبد الله بن بحيرة وشيني كرشن وإلى سجود السهوي idan ba a manta ba wanda shi ne darasin na talatin daidai na cikin wannan littafi yau muna uku da watan safar ko uku ne ko biyu ko biyu ga watan rabi'ul awwal hijirar wanda Allah sallallahu alaihi wasallama daga makar zuwa wajen da biyu da arba'in da biyu wanda ya yi ga wata da sha tara ga watan oktoba a kanar da oktoba biyu da ishirin yau za mu tashi a babin samu shi ne babu wanda yake mana bayani a kan al'uruku bai da yadda al-musamman wucewa da kankan hannayen mai sallah mutumin da za a zo yayi yana sallah mutum ya shigo da ƙarshe ya wuce ta gaban shi domin da hukunci a cikin shari'a duk da kasancewa wancan shafin muna bayani a kan matsala ta rankarwa a cikin sallah ina tunanin ba shi dawo ba bayan sauko kasancewa da akwai abubuwa da yawa da muka bai domin magana a kan su ba kuma an abubuwa da sun kurce mu ban tunanin ina tunanin a lokacin da muka yi bayani a kan ita rankarwa mun yi bayani a kan hukuncin ta muka ce hukuncin da alaƙon jamhur sunna ne kasancewar wannan hanafiya da hanabila da abin da yake madogara abin da suka ɗauke shi akan cikin mazabinsu sun je akan dalilin su da da sahau wajibi su sani da abdullah sani da hadisan abdullah bin mas'ud na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah raka'a guda biyar sannan bai yi bayani yake a ainihin ba kuma bace ba illa abin da muke shari ta wannan sujudin sama kenan ya yi ta lokacin da ya sujada kuma hadisa a hadisa ya da kudi shi ma suna da wuce da shi hadisin da muka karanta su kuma malikiyar ta kai a kan sunna ce sawa'un ta kasance sujada ce kabuli ko kuma ba su kuma shafiya da wata riwaya daga riwaya ahmad da ahmad suka ce a kan yanzu sunna ce sabida wa kamar da Allah sallallahu alaihi wa sallama lalle ita ma raka'ar da aka tsara ta biyar nafila ce su ma sallo sun dole da guda biyu da aka yi su ma nafila ce sai muka yi bayani a kan lalle ba da wani sun yi ittifaki a kan duk wani da ya ƙara sujada ya ƙara wani rukuni ko wani wajibi da cikin wajibi da kanka ko ya rage da gangan ƙarin da ya yi da gangan ko rage da ya yi da gangan a san da shi ta lalace kuma mun yi bayani a kan wuraren wurin da ya kamata a yi ita su da ɗaukar ruwa daga cewa an suna gani a ana yin ta ne ƙasa'an lokacin da ake lokacin da mutum kamun ya su gada kamun ya sallar afuwa kamun ya sallar ne ake yin ta ba a yin zaka ba a sallame sai bayan an sallame ake yin ta wa sun da suka bambanta tsakani da kwai kabli da kwai ba'adi da kwai wanda idan ta kama ka zaka yi ta kamun ka sallame da kwai kuma wanda idan ta kama ka zaka yi ta bayan ka sallame mun yi bayani mai tsawo akan haka sannan muka yi bayani muka ce idan mutum ya yi rafkalma guda biyu ko sama da guda biyu a cikin sallar sujadar ta hawa guda biyu zai yi ta yi ya yi ya tashi ko kuma ya zai suka ce a'a idan rafkalma ɗaya biyu uku ko sama da haka mutum ya yi a sallah duka wannan sujadar da za a yi ta wadata sai in ya yi ta wadata da wannan duka rafkalma kuma muka yi bayani akan idan mutum idan ya yi rafkalma ya manci lokacin da yi sujada ya kankanuwa ta kama shi kuma da ya gama sujada da ya gama sallar shi ya manci kuma bai yi sujada sawun ba muka yi bayani akan dawowa da yi da ya sake idan muka yi bayani mazhabin arabiya sun ce suka ce a'a idan wani abu ya shi tsakanin su shi da sallama da yi ya yanke sallar shi ne ya ɗan ya yi hira ko ya juya da kan shi da alƙibla ko ya mutu daga masallaci hakika su yi da samun tasar da kan shi malikiya ya suka bambanta tsakanin sujada wanda take kabli da sujada wanda take ba'adi suka ce idan ya bar ba'adi to zai rama ta ne a kore shi kudin lokacin da ya zo ko bayan shekara biyu ne ya zo ta to hakika zai zo ya rama ta ya ce kenan suka bar ta tamka duk tsawon zamanin da ta amma dai kabli suka ce idan ya wuce daga masallaci ko ya yi wata hira ko ya wuce ya juya kanshi daga alƙawla ko ta ɗauki wani lokaci mai tsawo tsakanin lokacin da ya kamata a yi ta da lokacin da aka tuno ta hakika ta sauka da kan shafiya kuma ya yi sama shafiya kuma suka zai cewa idan ya yi rab idan ya yi rab idan ya sallar yana makalami a kan takamashi kuma aka samu ɗan tsawon lokaci bai cika ba wannan bai yi ba su yi samun ba suka ce ta sauka da shi ne ne bayani da muka yi kuma muka yi bayani a kan idan ramkarwa idan ta samu mutum ya kamata ne muke cewa wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana idan zai tafi zama tare tasbihi kuma da mazari idan lokacin da ramkarwa ta samu mutum zai yi tasbihi zai yi tasbihi zai yi zai yi tasbihi ya ce subhanallah duk dan limani ya san akan kuskure da yake tafiyar da sallar shi idan sawa'u ga mata da mata wannan matashi ne ta buru malaka amma dai malikiya sun da yi akan a'a idan idan idan maza suka sanya limami gaba yana mun sallah ya samu rafarwa sai su ta su amma dai mata idan suka samu idan malikiya sun da yi akan idan maza suka samu ramkarwa sai su ma limamin su ta su idan mata ne ma suka samu rakowa yin su ba limamu suka ci amma ne jamhurin malamai suka ce a kan a'a idan maza suka yi idan maza limami na mace ne kuma yana jan maza su ne limamin ya samu rakowa da su yi da amma dai in mata ne sun sanya wata jalimance su sai su mata wannan haka jamhurin malamai suka ce a kan wannan sai yau zan mu ci gaba da bani na gaba yake cewa babu zuhuri bai da yanayi da kusanci babi wanda yake hari akan wucewa gaban mai sallah idan mutum yana sallah to haramun ne a kanka ka wuce gaban shi kuma abu ne wanda yanzu muka saba duk lokacin da mutum ya ga mai sallah kawai sai gitta ta gaban shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kashedi akan haka kashedin ma kashedi ne mai tsanani malai yake cewa alhadisu salisu ba'da bi'a hadisi na uku bayan hadisi na ɗari kenan hadisi na ɗari da uku yake cewa an abi juhaimi bin samda al-ansari radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam law ya'lamu al-baru bayna yadayhi al-musalli ma la alayhi min al-ithmi لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يدي المسلم قال أبو ذر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة wannan hadisi imamu bukari ya wutar da shi a cikin aljami'u sahih a cikin kitabu salati babu abuwa da suke musalli babu a babu suka wanda suke bayani akan sifirar sifira ta masu ta domin sarka babu ismul babu baina yanayin musalli babu wanda yake bayani akan zunubin da wucewa gaban mai sarka idan muka duba jiki na ɗaya shayi na ɗari da takwas hadisi ne lamba ta ɗari biyar da goma da goma don mu samu wannan hadisi haka shi ma imam muslim ya fitar da wannan hadisin a cikin kitabu salat babu malakin ma'ar baina yadda musalli bayan wanda ya ce bayani akan hana wanda ya zo ya wuce gaban mai sallah a hannu akan wanda ya wucewa gaban mai sallah idan muka duba jiki na biyu shayi na hamsin da takwas hadisi ne lamba ta ɗari biyar da bakwai don mu samu hadisi hadisi da abu juhai bin asabda al-ansar yake cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya kira da amincin Allah shabbata a gare shi yake cewa lam ya'lamu al-mar an haska mu ci gaba ko kuma mu jinkirta قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله من سيرا da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa law ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli madha alayhi yace da mai wucewa ya san abinda yake da mai wucewa gaban mai sallah ya san abinda yake kan shi min al-ismi na daga zunubi kenan da mai wucewa gaban mai sallah tsakankanin mai sallah yace da ya san abinda gare shi na daga zunubi yace da kana an yaqifa 40 khairan lahu min ayyin an yamurra bayna yaday al-musalli yace da yayi alheri a gare shi ya tsaya tsawon 40 yace yayi alheri a gare shi akan ya wuce gaban misali kenan law ya'lamu al-maru bayna yadayhi misali da mai wucewa gaban misali ya san abinda abinda abinda abinda za a tura ne yana ismi na daga dalili yace la kana an yaqifa da yayi alheri akan shi da ya tsaya arba'in na tsawon kwana arba'in ko kuma shekara arba'in ko kuma yini arba'in ya ce min an yi murra bai da yadda ya sani na daga wuce da wani sarta nan abu da biyu yake cewa la'adi bai sani ba kwana arba'in da yauman ya ce waye kwana arba'in a shaharar ko kuma wata arba'in a sanatar ko kuma shekara arba'in na daga zunubi a ɗauki wannan wanda ka ɗauka ma a matsayin kwana arba'in ne ana tura wa da nufi dalilin ɗan abin da kai na kan wuce da ɗauki sarka kenan wannan hadisi idan muka ɗauka yana nuna mana girman wucewa da ɗauki sarka duk abin da ake yi shi ne sallah ya kokari ya sanya hijira idan bai sanya hijira ba to kai kuma ka yi kokari ka kewaye shi kada ka wuce ta gaba idan idan muka diba wannan hadisin dan ne zan iya ganewa har su wucewa ga ummi sanna idan ya kasance babu wani sutura ga wani yana idan bai sa ba abin da zai sutarce shi ba to hakika haramun ne mutum ya ga wuce ga ummi sanna kenan idan kuma muka sake diba zan mu gani da ko wajen mutum nisanta nisanta nisanta lokacin da yake nisanta wucewa ga wani nisanta saboda wakilin da ubangiji ya yi wa mutane a kan da wucewa ga wani nisanta sai akwai hadisi wannan riwaya ibn majah da wanda aka samu daga abin horera yake tabbatar mana yake cewa manzo Allah yake cewa la kana an yaqifa mi'ata amin khairun min al-khutwati allati qata'aha yace yayi alheri akan shi ya tsaya shekara 100 akan takin da zai yi wuce gaban mutane idan abu ne wanda hakikar gaskiya shari'a ta haramta mutum ya yi kokarin wucewa gaban mutane hadisi na biyu karkashin babu hadisi na 104 yake cewa ana bin sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu idha salla ahadukum ila shay'in yasturuhu min an-nas fa arada ahad an yashtada bayna yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatiluhu fa innama huwa shaytan wannan hadisi imam bukhari ya hutar da shi a cikin kitabus salati abwab sitru al-musalli babu باب يرد المصلي من مر بين يديه babu wanda yake bayani an ba wa mai sallah dama ya wuce gaban mai sallah ya tun kuɗi wanda yake ya hana wanda zai so ya wuce gaban shi yanzu duk wanda yake nema ya wuce gaban ka to an baka dama ka tuke shi yake cewa yau idan muka duba jismi na ɗaya shahi na ɗari da bakwai hadisi mai lamba ta ɗari biyar da tara haka shi ma muslim ya wutar da wannan hadisin a cikin kitabu salati babu wani imamu yana yadda ya musalli babu wanda yake bayani akan hana mai wucewa ga wani musalli jismi na biyu shahi na hamsin da bakwai hadisi mai lamba ta ɗari biyar da biyar hadisi ne na abu sa'id da kudi yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu na ji manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana cewa idza salla ahadukum ila shay'in yasiruhu min an-nas yace idan ɗayan ku yake salla ya sanya wani abu wanda yake kare shi da mutane kenan ya sanya sitira yace fa arada ahadun an yushtara bayna yadayhi sai wani ya nema ya wuce tsakanin hannun shi ya wuce ya wuce gaban shi yace fal yadfa'u ya hana shi ya tunkuɗe shi fa in aba idan ya kiya ya ce fa yuqatil mutu ya yake shi ya ce fa inna ma huwa shaytan sai da wannan mutumin shaytani wannan yana daga cikin siffofi na shaytani duk wanda aka tseda shi mai sallah yana sallah ya tseda shi alhalin da ko wani abu wanda ya sha makance shi da ci tsayawa to ya kokari shi ne sallah ya yace shi ya leda shi in ta gama ya kada shi ta kada shi saboda wannan ita ce sunna kenan idan muka diba a hadisin zan mu gani da kai masuruki ya sanya sidira ga mai sallah idan mutum shi ba wanda yake sallan ya ringa kiyayewa kada ka zo masallaci ka sallan kowa ce ka tsaya a gaban kowa ka tada sallah shi ba wannan ka zalunci wanda ka zalunci mutane wani yana so ya huta da takalmin shi a nan sai ya kewaya ya huta ga wancan kowa kuma ya taka a kowa ya kai kenan shi ma mutum ya ringa shi wanda zai yi sallar ya ringa kiyaye ya ringa mura'atin mutanen da za su ringa wucewa ga shi wani zan ka sanya shi tilas sai ya wuce ta gaban shi ka sanya shi ya ɗauki zunubi ba tare da sanin kai ba tare da ba ya yarda ya ɗauki wannan zunubin ba kenan shi ma mai lafiya ya yi ƙoƙari ya ringa tsayawa wurin da idan wani ya nemi wucewa ba ruwan shi da shi ba sai ya kalle shi kuma idan muka diba hadisin zan mu gani da kai haramcin wucewa ga ɗan mai sallah kuma da kai haramcin sanya sitira a gaban mai sallah idan mutum yana iya sanya wani abu ya zo gaban katanga ko ya sanya wani abu wanda zai kare shi da wucewar mutane kuma halaccin baiwa mutum dama idan ya nema da wuce gaban mai sallah ya kiya to hakika an ba da dama a yaƙe shi kuma idan muka diba hikimar da ta sanya ake hana mai sallah mai wucewa ga wani sallah aka ba da dama a yaƙe shi saboda kai sanya wa mutum wani ya sanya mutum ya samu rabukarwa a cikin sallah shi kasancewa wani ya wuce daban ka wani ma ya wuce wani ma ya wuce to kana iya sa kana iya danna nishaɗi ta shakka daga gaban ubangiji daga koma wani can ta shakka da tunanin wani abu can da idan shi sanya aka ba da dama mutum ya kiyaye haka wanda yake nema ya wuce daga wani koyi kokari ya hana shi kuma jamhurin malamai sun da akan idan idan mutum idan ya riga ya wuce kai baka ankar ba mutum ya zo ya riga ya wuce gaban ka to hakika baka riga maka rero shi ka ce ya mata baya ya riga ya wuce to mutum ya wuce akan shi sai ka shafa mai sai hadisi na biyar na uku ƙarƙashin babu hadisi na ɗari da biyar yake cewa ana abdullahi bin abbas qala akhbartu rajulan ala imam al-atas وأنا يومئذ قد ناهدت الاحتلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي بالله إلى غير جدال فمررت بين بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتانا ترعتع وأرسلت الأتانا ترعتع ودخلت في الصف ولم ينكر ذلك علي أحد. wannan hadisin hadisi ne wanda imamu bukari ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 493 haka shi ma muslim ya fitar da wannan hadisin a ƙarƙashin hadisi mai lamba ta 504 yake cewa hadisi ne na abdullahi bin abbas yake cewa akhbartu la rajiban ala himarin atani yake cewa wata rana na mutu na taho ina ina ina ina ina saman jakki jakki jakka afwan alhimar al'atan shine mace ta jakki al'atan kenan manzo kenan shi abdullahi bin abbas ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan jakki akan wata jakka yake cewa wa ana yawma idin qanna hakku ihtilaf yace a lokacin nan na kusa in balaga kenan bai balaga ba a lokacin nan ma yana ɗan shekara wa shekarun shi kai ban shekarun balaga yake cewa wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli bilila ko manzon Allah mai kira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana sallah a ga Amina kenan da ya shigo mutane ga sanan suna sallah ya shigo cikin jam'in mutane akan akan zakkar shi lokacin nan shi kuma bai balaga ba ya kusa amma bai balaga yake cewa ko manzon Allah yana sallah da mutane amina ila ghairi shidare ba a wani ba ba a sanya wani bango ba gaban su ba kenan babu wata kadanga a gaban su yake cewa kuma rarru baina ba'd safi yace sai da wuce ta tsankano wa'an sabu yace fa nazaltu sai na tafka daga kan zakkar dantawa wa arsaltu atana tafka sai na tura wannan zakkar dawa da tayi danci yace wa yaqaltu bi safi kuma na shiga cikin sawu fa lam yutu zalika alayya ahad yace babu wani wanda ya mutu kara haka don wannan shi yake nuna mana kasancewar ana sallah limami a gaba matukar ba ka wuce gaban limami ba to waɗannan ma mu bisu da wata sitarar da sitarar limami ce kenan mutum yana iya wucewa ta gaban mai sallah yana iya fitowa daga nan in ya ga wuri daga cikin karshen wannan sauran wanda zai iya kutsawa wannan sauran to yana iya shigowa daga wannan ya bi ta gaban masu sallah ya kewaya ya shiga wancan babu wani haraj akan haka shi kuma ai mun sani duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka aikata ya gani bai yi magana akan shi ba to kamar shi ne ya aikata haka kuma idan aka aikata ba a ce mi ba manzon Allah an ga wane ya ai aka ce mi manzon Allah an ga wane ya aikata kuma bai yi inkari akan abin da ya aikata ba to kamar manzon Allah ne ya aikata haka kuma bangaren mata kenan manzon Allah ya gani ya karrara su akan wannan su ya ga abin da Abdullahi bin Abbas ya yi kuma ya ya ya ya ya ya yarda akan abin da ya aikata kenan karkashin hadisin don mu gani wucewar cacci tsakankanin masu sallah tsakankanin sahu to hakika zai karya sallah da yana karya sallah hakika da abdullahi bin abbas da ya bada musu sallah haka kuma idan muka jiba don mu gani duk da kasancewar ana cewa shi abdullahi bin abbas ne yake cewa shi bai kai ba bai kai bai kai balaga ba a lokacin kenan ana iya cewa tunda bai kai balaga ba kenan alƙalami bai hawa kai kenan wannan shi ba a ba mu wani hukunci a kan shi a hukuncin nan hukuncin kamar ya balaga saboda saboda ai wa'inda suke sallar ai su ai balaga ku kuma kasancewar shiga da mutum jaki da wucewa gaban mai sallah yana iya ba da sallah kiran shi yasan ya suke bayani kiran lokacin nan aka ce ai hajjatul wada ce a lokacin nan shi kuma Abdullahi da Abbas yana kai shekara takwas yana kai shekara takwas sannan idan muka riba don bin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama bai musu inkari ba a cikin da mana za a ya tabbatar da su a kan haka kuma hadisin yana iya tabbatar mana lalle suturan limani suturan babu ce idan limani ya riga ya sanya sutura hakika kamar babu sun sanya sutura hadisi na ɗari da shida yake cewa an aisha ta radiyallahu ta'ala anha qalat kuntu kuntu anamu bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa rijlaya fi qillati fa idha sajada ghamadani fa qabattu rijlay fa qabattu rijlayya wa idha qama fa qattuhuma wal buyut yawma idhin laysa fiha masabih wanda hadisin imamu bukari ya wutar da shi a ƙarƙashin hadisi mai lamba ta 382 haka shi ma muslim ya wutar da wannan hadisin a ƙarƙashin hadisi mai lamba ta 512 hadisi ne na aisha yarda allah shi tabbata a gare da take cewa kuntu anamu bayna yadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina barci tsakankanin hannayen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ina a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam take cewa wa risilaya fi qiblati kuma kawuwa na suna fuskantar alqiblar shi kenan inda yake yin sallah fa idza sajada azamata take idan yin sujada sai in tuni kawuwa na yace fa qabaltu risilaya sai in lumke kawuwa na kenan kawuwan da an suke a lumke suke kuma suna fuskantar alƙibla kenan idan ya yi idan ya yi idan manzo Allah ya sujada sai ya taba ta sai ta huce ta sai ta limshi kawuwarta wa idza qama bi saffuhuma kuma idan manzo Allah yake yake sai ya miƙe kawuwarta yace wal junut tace wal junut yawma idin bayna fiha basami yace gidaje a lokacin nan babu wuta idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan idan muka diba don mu gani wannan hadisi yana cin karo da hadisin da yake bayani kan idan jaki ya wuce daga wani sallah ko mace ta wuce da wani sallah hakika sallah ta lalace wannan hadisi yana mu'arada kasancewar Aisha ai mace ce da kasancewar matan manzo Allah ce amma dai kuma a hadisin da ya zo cewa aka yi mutum mace mace wata ta ba idan gabarin hadisi wanda yake mana bayani a kan lalle an ba da dama mutum yana wani sikin da wani wata larura kana iya da kaya shi kana iya ka gaggaba shi ya wata abin da ya kamata kuma wurin magani nan da Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yi da kuncin wurin yake gaggaba da da ninke kawuwar da sannan idan kuma ya yi sai da ninke kawuwar kuma ƙarƙashin hadisi yana nuna mana lalle ya hurmace da hannu ko kuma da wani abu baya baya baya baya baya baya kariya shi ne ayin yalan mai ahadar yake cewa taɓa ma mutum ya kasance in an taɓa da niyya a samu jin daɗi ko kuma an ji daɗi shi ne yake tafiya kasance wani mutum yana sallah in ya taɓa kyallen shi ba hakika baya kariya kuma an samu manzon Allah yana yana ba da iyalai shi lokacin da zai kuma kuma idan muka duba hadisin za mu gani dan ne da mutum ya wanda yake nuna wani irin kunci na rayuwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu kanci Aisha take tabbatar mana lalle a lokacin da gidaje babu da ce riba mutumin da yake mallakar duniya wanda shi shi ne biyayyen halitta amma dai an fara da gidan shi a matar shi tana tabbatar mana lalle babu wuta a cikin shi sallallahu alaihi kuma idan muka duba hadisin zan kuma lalle yana tabbatar mana an ba da halarci mutum ya ɗan yi mutu a cikin sallah idan ga mutum ya mutu a cikin sallah hakika babu wani laifi a kan can manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayani ne akan mace da da zaki da kare bakin kare idan sun wuce da wani sallah hakika sallah halala shi ma wannan matsala ce wadda wani suke ganin matsala ce wadda take da cin karo da tsakanin wani matsala ta kasancewa babu cin karo a karkashin su sai dai idan an ga dama ana iya hada su kuma wajen aula ne da kansu a hada matsaloli da aka kawo da matsaloli shi ne da alheri a kan arzikin wasu wannan shi ne ƙarshen wannan fara kuma ina da gani daga nan da mata idan sauran lokacin sai a yi tambaya wanda yake tambaya sai ma amsa kamun lokacin kamun lokacin da ta amsa tambaya wai mutum ne yana sallah ya zo ya kabbara sallah ya kabbara sallah ana kabbarawa ko limanin cewa da karatun fatiha shi kuma bai samu ba damar kare ba kare karatun buɗe sallah da yi da ake ai ana ai mun karanta a baya mun yi bayanin karatun limani shi shi ne karatun ka dai wuraren da limani yake bayyana kai baka da wani abin da za ka karanta hatta da fatiha an ɗauke ba karatun limani shi ne karatun ka kenan zan ka ɗauki lokacin ka in in an minti biyar karatu wannan adda a buɗe sanda ka kake ɗauka an ba ka dama ka karanta har lokacin da ka ƙare in Allah ya sa ka ƙare limami ya ƙare karatun shi ya ce Allahu akbar ko ka bi kusan ba idan kuma ruwan ka ga abin da limami yake yi ko kuma abin da aka samu ya tabbata a sunna ka yi shi ka samu lafiyar sunna duk wani abin da ake faɗa a asirci ina tunanin mun karanta wannan mas'ala duk abin da wani imani imani yake karanta a suna ta ce to ke daga cikin inda masu ilimin imamu da musamman wannan ya huta abin da ake imani da shi abin da in ka ga imani da aikata kake aikatawa shi shi ne abubuwa wanda suke bayyane wanda kana yi kana kallon imani yana yi ko kana yin shi yana fata wannan a su ne da kuma da imani amma yadda abin da yake a kore harshe ne yake waɗanshi wannan bakar alaƙa da kai da imani ka lokacin ka aikata shi gwargwadon yin da Allah ta'ala gaskiya wannan mutum wannan matsalar kullum kullum damu na da shi tunda kasancewar ai ita fitira wanda Allah ya tabbatar mana ana sanya ka ne su sai zira'i da wurin da kake yin sujada su sai zira idan ka dauki daga nan zauwa da shi ne zira'i sai ka dauki jejiyar in zira'i ka to wannan jejiyar in da zaka dauka misalin ka dauka nan ne jejiyar in zira'i to shi ne zaka sanya tsakankanin wurin sujada ka da wurin da zaka kawa wannan yanka fitira ka ba sani ba mutane ne su zo yanzu ne ka zo tsakan masallaci ne ka kamar masallaci an iya cewa ka san da fitira ba a ce ka san da fitira ba amma dai da ka dawo nan cikin bango kai sallar an ce ka sa fitira ko kuma ka ɗauki wani abu ka ɗora a gabanka wanda wani in ya gani ya san wani abu fitira ne ya san ya san ka zo ka wuce ka gaba shi amma ni kasancewa ka tsaya a tsakan masallaci ko ginin masallaci inda babu wata wani shafi a bayanka baka sanya sutura ba hakika wannan to haramun ne a ba a gaban ka kai kana da laifi kuma wanda ya bi gaban naka shi ma yana da laifi laifi ka kai ne ne kai baka sanya sutura ba baka jeje ka wurin ba je kamata ba ya kasance maka sutura da yadda baka baka baka damu ba su ce kenan abin da ya yi ka auna wuri inda kake gani daidai inda zaka yi sallah daidai goshin ka inda zai kai sujjada to ka ɗauki jejiyar indira'i sai ka dora shi ne kamar ba inda zaka sanya rankanin karke da fitara shi ne abin da hadisi ya kare da ya yi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da
na akwai daidai adadin tsawon kana ce daga wani
ba tare da yayin da suka ba shi ne nake yana daga cikin abubuwan da suke ruwa shige mu kullum in daga ji in ce a'a bai kamata ba kuma Allah ya hane ni in taba zuwa in kai in ji ba da da taban fito in gani wa adadi ne gaskiya a jin karatun da fito ne da muka yi na malikiya da sauran na mazani gaskiya ban taba tsayawa ba akan matsala wanda take cewa ga iya adadin wurin da ya kamata in mutum bai sa fitira ba ga iya adadin wurin da ya kamata ya kada a duka da shi amma dai ni abin da na yi imani a kan shi shi shi ne sitiran nan yana daga cikin abu wanda yake sunna wa aka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka yi sallah ba mutum ya sitira ba ba a ce sallah ka barka da amma dai ka bar wani abu wanda yake sunna ce tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ya yi umarni idan za a sanya idan mutum zai yi sallah to hakika ya yi kokari ya sanya walgwadon wani abu wanda zai sifirce shi ga waɗannan abubuwan guda jaki mutum da baƙin kare kenan kuma manzon Allah ya karantar da mu gwalgwadon jibi ina ne ya kamata a sanya fitarar da shi ne yake cewa gwalgwadon su sai zira'i jinciyar ɗin zira'i nan zaka zo ka kawai sirarka wai fitara a lokacin manzon Allah manzon Allah yana yana buga mishi misali da kai da wani dan bashi wanda manzo Allah yake guda da shi ko kuma sanda wanda ake sanya ta gaban bayan abin hawa abin hawan su kuma shakki ko doki da kwaɗin sanda haka yanzu ba muka ɗauka mutanen ƙauye da kwai sanda wanda suke sokawa karshen karshen mai karshen dabbobin su to daidai wannan irin wannan sanda ita ake kawawa gaba ko kuma kano kenan in bai samu ba ko ma menene in ka sanya a gaban ka wanda wani yana iya gani wannan alama ce ta tsira to hakika kenan shi abin da yayi dacewa mutum duk abin da yake shubha ne to mutum ya nisanci shi kasancewar ka zo ka bi a yana can tsaunar kai sallah kana iya wucewa ta bayan gashi kai kokari ka kan wuce ta bayan gashi shi ne shi ma kuma yana da laifin kasancewar yayin sallah da kuma Allah ba sai ne duk abin da ya samu wanda ana iya ɗaukar shi a kan sidira wani idan ya gani yana iya cewa wannan abu kamar shamaki ne tsakanina da tsakanin mai sallah da ni to hakika ya samu sallar limami tana nan sallar ku tana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta qur'ani ya taji ya ci sai man ci a suke cewa a cikin suratul fatah ne manzo Allah yake karanta yana sallah ya man ci aya ba yake cewa wannan faruri sha'alanci qur'ani shi sauƙin ne bashan Allah duka kasancewa ba shi ba aka saukarwa a qur'ani wannan shi yake nuna mana lalle manzo Allah mutum ne irin kamar hadisin da muka karanta na guda wannan zatin inda ba ana basharun mislukum an ta kama ta ta lalle ne ne kwatin fasulku ina muntuwa kamar yadda kuke yin muntuwa yake cewa da aka kare sanda sai manzo Allah yake cewa ubay ubay bin ka yana da cikin manyan manyan mahaddata na manzo Allah sai yake tambaye shi yake cewa ubay da kai muka yi sallah sai ubay ya ce da eh manzo Allah tare da ni aka yi sallah yake cewa to ni ya hana ka tuna mun lokacin da Qur'ani ya ce ce sallah ta lalace manzo Allah bai ce sallah ta lalace amma dai manzo Allah ya ba da dama ga duk lokacin da ya kuskure a cikin Qur'ani a tuna to haka kowane limami an ba da dama da duk wanda limami yana karatu da ya kuskure an ba da dama a tuna sai dai ya kasance wane ne zai tuna wa limami ba wanda zai kai ba ya sanya limamin cikin dashi idan ya kasance shi in tabbas ya san abin da yake ya kasance makaranci ne ko sama da limamin ba ko kuma idan ya san wurin da zai tuna ya tabbatar da ya harbace wurin sama da yadda ake sa ina a wannan halin an ba shi damar da tuna wa limamin duk lokacin da ya tsallake wata aya ko kuma ya tsaya qur'ani ya rikice ya rasa da zai ce a cikin shi Allahu akbar sallar ka a rake da ke da sallar imani yadda kuka zo kai ya yi kabbara ka bi shi kabbara to haka idan ya sallar ne wajibin ka ne ka sallar ba zancen ka ringa tsayawa kana yi shi ne ai manzan Allah ya ce fa idza raka'a farka wa idza sajada fasu idan fa'ul din da ke lafiya daga yayin kai ma idan ya rukuni ba sharafin kun sai ma sai idan ya sujada kai ne kai ma sai haka kuma idan ya sanda ne sai ku yi sallah babu wani wajen yin karkashin haka yadda aka ba shi dama ita bi shi to haka aka ba shi dama idan ya sanda ne sai ma sai ku sani juya musu ladan su su koma da zunubin su su koma ladan su duk da kasance wannan bangaren hakika wani su suna gani wannan dukiya tun da an sami ta bangaren haram to a yi kokari a kan kare haram kan mutum zai ci gaba da shiga wani suka tafi a kan a'a tun da dai an samu kuma an tuba wannan dukiya a kan ya ga aikin alheri amma dai su ne zai yi amfani wani mutum haka ta ne ce ci gaba da kasuwar shi ya canza wata kasuwa wanda zai yi halal amma dai gaskiya ne kira mai ne zuwa ga sha'awar da aka same shi na haram in dai ya amince na haramu to hakika an same shi kai sai kai da ka samu haramu haramu ne a kai da ka samu haramu ne da ce da ke nan da wannan haramu amma dai waninka wanda bai san ba ya aka aka samu dukiyar da ba kana iya ba kana iya ba shi shi ne shi ne amfani da ita ko kana iya zuwa ka aiki ka yi aiki aiki na alheri amma dai kuma ka tabbata sai wata da shi saboda ya saboda dukiya haramu Allahu a matsala ce wanda take da tsakanin kuma da sun yi bayani a kan shi yawa. Sai in kana da tsarin bayani sai a tsara maka abin da ka ta mace da biyar amma dai a kan abin da ni ni za ka yawa a kan da matsalar shi shi ne wanda ya tsara dukiya na haram kuma Allah ya shirye shi to hakika ya yi ciwon da dukiya na haram. Shi ne abin da ya girma haram da halar haɗu kuma a ce kuma an samu lafiya saboda duk abin da kai ce na daga haramu da Allah ya yi karɓar wannan annabi Allah ya ce to mutum ke je su karɓa da shi ka zo kai ka zuba kuma kana kana kana kwatantawa ga aikin ke amma yau kuma ga kan gidanka an an an an da ke haram ana koyi da haram shi kuma wannan haram ne abin da wanda yake da hadarin gaske akan rayuwar bawa sai da kasancewa mutum yana cin haram su duka komai su yi yayi amma wanda hadisin manzo Allah wanda yake ba da labarin mutumin da ya wuce ba shi dukkan wani su alamomi ko dukkan wani ayyuka wanda suke tabbatarwa idan ya roƙi ubangiji shi za a amsa ne dukkan su ya haɓa shi yana da talauci yana da labarori ma an da mutu kuma gashi nan kuma ya sha wahala ya yi kaza ya yi kaza kuma gashi a cikin kuma a da su da rubuta bakwai amma da kuma da Allah ya ce a an da an ta da sa shi da ya yi zuri da haram ya ci haram ya yi da ya kaza da haram dukiya da haram ta hawo ne wanda ba musulmi ba ne ba ya tara wani ke ta bangaren haramun kyani a yanda fata wani yanda muke ganin ta akan cewar idan muka ɗauki sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su ai sun ciro fiye da sakawa ko a'a sun musu dukiya su lokacin da suka su da kuma kakan yi wa an sun su dukiya ce ta haram su da su da mun sai da giya sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza duk da kasancewa a lokacin nan ba a haram ba kaza ba kaza da kaza da kaza amma dai kawai manta duk wani kawo shi ma yana daga cikin zumuran wanda ubangiji ya yi bayani a kan cikin alƙur'ani idan muka ɗauka duk kawo da ya zo gaban ubangiji aka tambaye shi me ya sanya ga cikin wutar jahannama me yake cewa lam nakum min al-musallin ko wa lam nakum min al-musallin wa kunna naqudu ma la kamin wa kunna nukazzibu bi yawmi din hatta atana ai ba hu ne aka tambaye shi me ya sanya ga cikin wutar jahannama yake cewa bai yi sallah ba bai ciyar da musulmai ba kuma yana hutawa yana neman labarin ma da ba haka ba yana yana yaɗa shi kuma muna suna karyatawa da ranar tashin kiyama har sai da kiyama ta zo musu kuma yanzu babu wani mai su musu kun gani ainihin an yi magana kuma zan yi sun gari a kan yashin ganin ta saboda ai kawo ne kamata ya ake tun da kawo ne ba sha mai amma dai yana da wani gona duk da ruwa idan muka yi ka don mu gani kasancewa yanzu komi shari'a ta riga ya kama duk wanda ya yi dukiya ta haramu ya shigo da wannan dukiya ta haramu cikin sunci to hakika ya yi kokari ya rubuce wa shi ne abin da ya dace da shi sai dai idan ya sani a cikin dukiyar shi akwai kaza da kaza da yake bangaren halar kasuwanci ya yake idan zai shi saya da saya ba a kan abin da addini mutum shi ne na wata ba to a ne a dukiyar shi ne da shi ya halatta wa kasuwa da ya halatta wa wanda wanda rufa Allah nan hadisin da ya zo sai da ya tabbatar mana wanda ake yaƙa shi shi ne wanda ya saka sutura yake ruwa ya huce da wasu ka zo kana sallah ka sanya sutura sai shi yake nema ya zo ya huce daga wuta kamar ishara kan da ya wuce idan ya iya to an baka dama ka yaƙe shi wannan ya yi da zaka in ya kama ka ture shi iya turewa ka hankala shi ko wani abu makamancin haka an baka da kai duk wani motsi da mutum da zai a cikin sallah in ce da wani maslaha a cikin mutum da zai hakika an halatta ne Aisha take cewa manzo Allah ya kasance yana bike kowa yana sallah zo da mun fara mai kowa yana can baya ya dawo ya tako ya tako yana cikin sallah ya zo duke mata kowa ko ya koma inda yake kai wurin sallah ko an shari'a ta ba da dama mutum in dai ba ya wuce daga alƙibla ba an ba shi dama ya karkata bangaren dama ko ya karkata bangaren hagu ko ya yi baya bayan su ne gaba duk wani mutum kafa manta manzo Allah yana cewa a kashe bakake guda biyu a cikin sallah kurama da mace jin ka haka za a kashe kun kurama kun ta zaka yi a gaban ka da kibra a kashe ta zai yi wa ta kan yi tarbiya ta kan yi karkace kariyar wani abu idan za ka kashe da farko ka zata inda ka tsaya da sallah ka tsaya wannan yana daga cikin duka sauki na daga shari'a musulunci ya ce dubani da yake sallah sai ya tuna ashe bai yi arwata ko kuma wani iska ta hudu ne to ai ba ya ci gaba da jagoranta mutane ko wani sallah saboda shi bai da sallah me zai yi sai shari'a ta ba da dama ya janyo wani daga bayan shi ya janyo shi ya sanya shi ya mai gurbin shi shi ne ɗan uwa yake tambaya su su rushe sallar za a sake samuwa ko kuma ci gaba za a yi da sallah shari'a ta ba da dama inda aka tsaya inda ya tsaya in sunan shi a ci gaba ko da ya kasance shi limamu ya shigo masallaci ba tare da abu ba ko kuma yana sallah ya yi raka a uku sai ya ruwa shi yana da jaraba sai ya janyo wani to ci gaba za a yi da sallah ba hira a wannan sallar kuma kowa ta yi shi ma ma wanda aka maida shi limami sallar shi ta yi wannan shari'a ce wanda su jira ba su jira da za a yi kuma ci gaba za a yi da sallah kamar limamin shugaba ne mai nan ya sanya ya sanya na'ibin shi ta gaba da wannan fatan fatan kayan yin zai ko ba ta wata amsar diya zai ko wata wannan ba abin da za a wata ci gaba zai kiran sallah tana nan garam da kan ci gaba za a yi da inda aka tsaya insha Allah ala'ai yana da cikin abubuwa wanda suke kawo rabuwa hankali da shara a kan da Allah sallallahu alaihi wasallam a yawaita yawaita masallaci abin da wanda shari'a ba ta ba da dama ba amma dai shi ne kuma yanzu abin da yake yake ruwan dare da mabuɗi abu ne wanda ke shari'a gaskiya ba ta ba da dama ba haka kai ke a yi ta a yi ta yi masallaci ya ke kira da masallaci aljami ko wurin da ake tattaruwa ya ake zauwa a yi a tushe salatun jama'a sallah ta jama'a to kasancewar mun yi masallaci a nan sai dare can wani ya yi masallaci can ma wani ya yi masallaci ina ga wakar a haɗu wannan ce wanda muke yi a masallaci waye ne ke san ciwon dan uwan shi waye wani ana tara wani ne ke rika wa kanka ya ji ni kake amma ni kasancewa muna haɗuwa da kai a masallaci an yi sallah a zuwa wani wani da Allah bai ya wuce magarba bai ya wuce ba wani ko kula wani ko kuma ba shi da lafiya ka samu ka kankara gidan shi wani lafiya wallahi kaza kaza kaza yana da tafiya sallah kun gani wannan da kwai nau'i na daga kowa dan uwan wani abu zai samu ɗan uwanka zai yi wa ka sani illa a masallaci wani zaka ga shi yanayin shi ya canza kaga ce wani lahiya to ga kaza abin ce ba kenan ana so a haɗa kawo da musulmai ina ne za a haɗa kawo da musulmai ba ka da masallaci amma ne kuma yanzu bin aksi abin da aka samu ko ina wani su wani su ba su bakwai ne su samu su masallacinsa a kan wani su goma ne su masallacinsa a kan wani ƙarƙashin fadar ta yi su masallacinsa ko abin wanda bai hauka ana so a zo a haku wani abin da ka fi wani in kuna talla da shi dukkan ku kwa sai ke gama wasu a wani wuri wuri idan ka haɗu zai ji bai da wani ɗan'uwa ka ka saboda albarkacin wannan haɗin da muke yi
Thank you. da aka ce wani hadisi da aka ce yana aiki yana aiki na musamman sai in aka wuta musu da wuta ne sai a ƙarshe zai yi wani aiki da zai shiga wannan abin ba ga yarda da hukuncin Allah ba a malam kamar kamar ba bayan rage ba ba
shi ba ubangiji ba a dukkan al'amarin ka ce mai hikima ka ce ubangijin da zai sanya uwa ta aiko a yau tana hutar da ɗan ubangiji a ce ta ka ce ubangiji zai da sai ka ce bai da sai ƙarƙashin haka da sai hikima da duk abin da ubangiji ya tada dawa uwan ya tada dawa ta duk abin da wani ke yi da zai hikima a ƙarƙashin haka wani bai san hikima ya san ta wanda bai sani ba kuma fadin ya san lokacin da wani mutu ya yi niyyar halitta da adam da farko zai kasance kwana a wurin gudan bane kwana a wurin gudan jini kwana a wurin gudan tsoka nawa ɗari da ishirin ko sannan bayan kwana ɗari da ishirin ɗin nan ubangiji zai turo da mala'ika cikin cikin mala'ika kowane haka da wuce dukkan wani wanda ke shokawa a duniya mala'ika da zai kama zai umarce shi da waɗansu kalmomi guda rubuta arzikin shi da dalilin shi a duniya ni zai samu a duniya wani arziki zai samu a wani duniya sannan a rubuta in ya ci wannan arziki yaushe ne ƙarshen cin arziki shi yaushe zai koma ga wani shi sannan na uku a rubuta ne wuta ce ba kuma shi ko kuma ba wuta ba ce in wuta ce a rubuta in aljanna ce da a rubuta kasancewa ya ce maka shafi ne mutumin banza ne aikin banza ne ta aikatawa a duniyar nan kuma aikin banza ne su ne sanadiyar shiga wuta ko kuma aikin kirki zai yi kai a cikin duniyar nan aikin kirki zai yi sanadiyar shiga gida wannan haka wani ke jiran suwa yace ko wallahi yace la ilaha illa Allah wanda Allah ya yi mutum babu wani na rufe aikin da babu wani shi haka ake kowane da adam a duniya yake cewa ana halin haka gashi nan ya zo duniya an rubuta mai komai shi da amma tun kamun a rubuta maka yana can a rubuta a rubuta ba ɗaukowa ne za a sake rubuta maka da abin gina maka a ce maka har da ga yawan rubuta wani isirin shiga makon ɗan aljanna amma ne da ya mutu duniya shi ne ƙoriga shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza duk wani abin da ba kyau a aikata su su ne aka ba amma ne sabida ubangiji ya riga ya rubuta ne a cikin lokacin makon a cikin tsuba'in ne shi wannan mutumin mai rabota ne a rayuwar shi zaka gani lokaci daya ka nemi wani a wani albasha ka rasa shi ne ka gan shi a masallaci ka gan shi a makaranta ka gan shi shi shi ne ake zuwa ana share makwabta da shi yana hudu a wanda gare shi yana ciyarwa zaka ringa mamaki da ake wani yake kuma kuma ga lokacin da muka zo kira a sun fadi a fadi wanda yake bayani a kan karatun fadiya muka bayyana muka ce ne ne fadiya ta ke kushe don mu gani addu'a ce yabo ne da adda a sunna su yawa da kaje wani an bace ne lamba ya shigo cikin masallaci ke abokan shi kuma da yake lamba ya zo ya yi sallah kasancewa ya zo limami ya karanta gaibul mafi alaihi wa rabbalim ya ce amin ayi ta gani amin in shi ta dace da amin in ba wallahi da gani daga ranar shi kullun gaba a kafin wannan shi ne ubangiji أن تبتلوا من ذات الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء kai ba ka isa ba ka shirya da wanda kake so sai ubangiji ka shirya shirya da wanda ya daya kenan tun da haka ka shirya dan ba a hannunka take ba wani ubangiji ya riga ya rubuta mai dan aljanna ne ko hasbi wa rashin kitab duk aikin lalar da yake aikatawa littafi sai ya zo ya riga ya shiga gaban shi ne da zai abin da aka riga ya aka rubuta ne na abin da aka kadarta ne ta hukuntar da shi ya koma ya bar wanda aiki na banza da yake aikatawa sai ya rika aikata aiki aiki ta da ya aka kuma ya shiga amma dai duk kirkin mutum in ubangiji ya riga ya rubuta ne waye da magani zan ka gani shi yana zaune shi ne kullum karatu shi ne masallaci shi ne mafarki shi ne kaza shi ne azumi shi ne karatu alfahari lokaci ɗaya ubangiji zai shawarce shi da wani abu ko dukiya ko wani abu na iko ko wani abu makamancin haka sai ya rinka gani wannan da lokacin da zo wannan da lokacin kaza wannan da lokacin kaza wannan da lokacin kaza an yi kai komi duk abin da yake da sunan ibada ya shafa wannan sai ka ganci shi shi ne yau an ce wani yana da wasu su ne ɗan gaba wani karbarci su yi su hudu kuɗinsa a yi bishasha a yi kiɗi a yi rawa kuma wancan muna da kyakkyawar da mu a da su su ne a masallaci an ce a taimaka su suke wuce wuce su taimaka amma da yanzu ya wasa ya koma sai a wani kaɗa kaɗa da wurin tunanin shi ne ne ina tunanin rayuwar da zai yi tsawo wane ne ne ba in mun samu ruwa shi baya su ma rayuwar da bata da kanta to shi ne a yasi ƙwarai da sai littafi ya zo shi gaban shi kenan abin da aka riga ya aka rubuta mai da dan wuta ne sai ubangiji ya tabbatar da shi a nan duniya saboda ai ubangijin ka wala yuzlimu rabbuka ahada baya zalunta abin da ka aikata in shi shine da aka kanta maka shi kenan mutane nan ya zo ya riga shi sai ya koma ya rinka aikin aiki aiki da mummuna aiki shi kuma da manzo Allah ya tabbatar mana al-a'malu bil khawatim ayyuka da na ƙarshe abinda ka tukawa shi ne wa ayyukanka su idan ka kasance kana aikata aikin banza ka dawo ka tuba to wannan na banzan ubangiji zai maida maka su ibadul bahu sayyi'atihim hasana na banzan nan ubangiji zai maida maka su su su ne ayyuka da kike amma dai idan kake ka zo kake aikata aiki na banza to wannan na banzan rushewar ta na kirkin suke Allah ya kiyaye Allah sanya muna daga cikin waɗanda za a ba su da su da hannun dama a musu hitaban hitaban da sira Allah sanya ya Allah Allah ki ya da mu daga hitaban a rayuwa ta ba abin da nake so ba kamar hisabi hisabi ko da a nan duniya baban ka yanzu ya baka hisabi kai mai gidanka a ce maka ga kuɗi na an baka kayi kasuwa a zo a yi maka hisabi karshen yini a zo a ce maka ai hisabi wallahi sai ka mata da ba wala tana ga mun mahalicci a maka hisabi idan ya yi mutum ya yi kokari dan bai cin dubu saba'in wanda za a sanya su dubu saba'in su dubu saba'in wanda za a sanya su karkashin yawan arshi to ya kasance cikin dubu saba'in allazina la yastarquna wala yatajayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun in bai kasance a cikin su ba to ya kokari ya harrace a alqur'ani in bai harrace ba ya kokari ya haddasar da kanshi wallahi eh dan ka ya isa ya isa ki kanta to in baka yi kokarin haka ba ka yi kokari ka kasance cikin mutane bakwai wanda sarfatu da zulmi hum wallahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillah daki sharu nasha fi ibadatillahi sarra yadda ya girma a cikin bautar ubangiji ai girma a cikin bauta limani wanda yake adali da mutumin da duk sai shi a rataye yake da masallaci yace kuma da mutumin da mace ta neme shi ta yi fasikanci da shi yace masa wallahi yana tsoron Allah wanda muna iya dora shi akan kiyasin duk wani abin da zai saba wa wani gashi nan an bujuro maka daɗin duniya a kan shi ka ce a'a wallahi zan ba su sani da ubangiji to kai ma kana daga cikin waɗanda za a sanya su ƙarƙashin zuwa al'arshi sannan na shidda su na bakwai su wane wallahi da harba bin lahi ga ma abu ma mafi sauki ma kuma in cewa in ce in ce mai wallahi ina son ganin Allah kuma in ringa mai biyayya albarkacin soyayyar nan in ji kamar abin da ya same shi kamar ni ne ya saba wallahi tallahi ubangiji zai tayar da shi ƙara tashi ba ba ma shi ba ka daga baki ka kudurce mazanka kana son uba kana son abubakar kana son manzan Allah wallahi Allah zai tara ka da shi ne kai wani aljanna ko abin ne mai sauki ba kullum ummati ya rukunu da janna illa ma dukkan al'umma da za su shiga aljanna sai wanda shi ne dan kadan kai wa ubangiji ubangiji abinda kullum yake ba da mamaki duk aikin lada da zakai za a baka lada wannan ana iya ninka maka ita zuwa ɗari bakwai abuwan lada goma ko goma nan a ninka maka shi zuwa dubu bakwai zuwa bakwai zuwa ɗari bakwai kuma ubangiji yana iya ninka maka shi zuwa yankin bakwai ba wanda ya zai shi amma dai zunubi duk zunubin da zaka aikata zunubi ɗaya lanka ne aiki ake dora maka wai a haka wai a cikin mutum wanda ya shiga aljanna ba yana daga cikin abin da kullum in na tuno yake ba ni mamaki amma dai kuma da kai wata aya da take girgiza zakatan maza wa tahsabu lahu hayyin wa huwa inda Allah zakatan aikata aiki dan karami kana tunanin wannan zunubi ne ka aikata kuma wannan abu ba komai bane ba ko ko ba aikata shi bane ba wanda za a wallahi wa huwa inda Allah kana amma dai a wurin ubangiji abin da yake albarka shi karatun guda rijalu in karanta mutum da ta shiga wuta albarkacin kun ta liƙe mutta kin ɗaki ta hana ta shiga ta da ta yi da neman abinci ko barba karuwa ta shiga aljanna saboda ta hudu ruwa ta ba ba kare kun gani ɗan ƙaramin aiki can an shiga aljanna wancan kuma a shiga shi ta yi a birnin da zuci ɗan wuta da zaka yi ɗan yi da mutane wallahi wannan abin yana iya sanya ka sai an babbata ka a cikin wuta tsawon kwana goma tsawon shekara goma tsawon shekara ɗaya shi kuma waɗanda yau mai inda rabbi da ka'ani sai da yi ba kwana ɗaya a wurin ubangiji ka kamar shekara dubu ne wanda kuke lissafawa yanzu wadda mu da manzo Allah daga shekara dubu da ɗari hudu da shi muke yi kamar an yi wata duniya duniya cikin duniya wannan duka kwana ɗaya bai kai ba ma da rabi ba a wurin ubangiji kauran manzan Allah da ba zaba wani kwana ɗaya bai kai da rabi ba to a sanya ka wuta a ce maka kwana biyar za ka wani sai ka yi shekara ne wallahi da bayan su da gobe da gobe da kuka da kanci abin da matsala ce wanda da ke da hatsarin da shi sai ya kullum manzan Allah sun san da shi yana yawaita cewa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik a wata riwaya a yana ya kai da shi ne duka saboda duka kan bayan haka kuma ya ce duka da su mukalli mu ha kai fita yana ciki ya ce da yanke ka na kuma ce kowa da hannun kuma ke shi in ya ga dama ne shi yadda kai in ya ga dama ya fitar da kai kasancewar ka ga wani yana can yana kan fata shi ne kaza shi ne kaza ita siyarwa akan bid'a akan abin da Allah bai tabbatar da shi manzo Allah bai tabbatar da shi ba amma duk duniya ce zai tsaya ya taba kai wahala akan haka wallahi wannan fa da gurin da ubangiji ne bai nima bai shi da shi ba kai kuma wanda Allah shi yadda kai shi kullun ka daga hannu ka gode wa Allah kai shirya ni'imar shirya ne maka a duniyar nan wallahi babu wani abu mai daɗi kasancewa ubangiji ya rajaya ma shi shirka imani shi ne farkon jin daɗi na wannan duniya saboda in kana da imanin nan to babu wani abu da isa ya damu da ya sanya maka damu ko abu ya kada maka hankali ka sani alheri ne da Allah sharri ba ta ga wani ubangiji amma ne kai kai kashe mu baka da shaka kuma duk abin da ubangiji ya baka ya baka da dinki ta rabe ka dukiyar da ya baka jarraba ce haka talaucin nan ma shi ba jarraba ne da buwa kuma ayyukum ahsanu amala idan mu jarraba ku gani wane ne su wane ne suka yi kyautatawa wurin aiki wurin aiki ya ya baka talauci ya ya ya ya kaddara maka talauci a rayuwarka to kai kokari ka hakura abba dai ka tabbata yanki nura maka talaucin nan wallahi tallahi ka huta ubangiji ya hana abin da ba babu wani baki wanda ubangiji ya sako shi wannan duniya wanda ya ce ubangiji ya hana shi ya hana shi wani abincin da ya kawo shi ubangiji ya rahama ne jikin ka gani ka ba arziki ka ba ka ba ba samu ba to ibi bi baya ta gani da kai wanda Allah ba shi arzikin ka ya baka ya hana ka ya rike ya ce ce shi da ke shi idan muka ɗauki rayuwar nan abu mafi tsada ubangiji bai ba mutum shi ba ita ce iskar da muke shaka ai arziki ce babu arzikin da kai yau ubangiji ya rike ta gwargwadon minti daya wallahi za a waye gari da can a samu rabin mutanen duniya da wanda za su yi kusa minti daya ba da bashi amma dai ubangiji don hikima shi shi ya ɗauki wannan abu sai ya bai wa kanshi amma dai ɓangaren arziki sai ya bai wa mutane to wata shi ku nemi arziki in ka gaba ka samu ba hakika ubangiji ya ba ka ya aiki wani arziki amma dai ta hanyar da arzikin da zai shigo ta hannunka shi shi ne wani ya rike ya ki baka mujiba mujiba misali mujiba ka samu mene ne bambata ai isa a ce man talakawa amma dai dan me sun ya miki amsa sunan talakawa sani da wanda Allah ya sanya su akan abin sai suka rike amma dai a hudu abin kowa hake shi a ganin inda kuma wanda zai kwana shi karanci can cikin saba'i sun mastawa ila samai wa hiya dukhanun fa qala laha wa lil ardi ya taw'a aw karhan qala ta ataina qali ko fa qala hunna sab'a samawati shiya wa hawha fi kulli sama'in amra kowace sama aka ba ta umarni ce ga abin da zaki tsarkar da mutane da arziki me ce gaba hawha fi kulli sama'in amra وزينا السماء الدنيا بمصابيح الرزا ذلك تقدير العزيز العليم abin da wani ya riga ya kaddara mana kowa da kai arziki shi bai a'a da kun arziki ko sa'ika da musta sa'ika da alim kan mu manta shi ba abin da ake so a cikin taron da yake shi shi ne mutum ya yarda da abin da warka bima kasaba Allah ko ta kuma akran nasi ka yarda da abin da ubangiji ka ya baka za ka kasance kai ne mafi wadatuwar mutane wallahi duk wanda bai yarda ba akan abin da ubangiji ya bashi ba hakika wallahi ya bar imanin shi da malamai da masu malamai hikima suke ce alkana'a ne alkana'a su kanzu da kusa kana'a wata taska ce wadda ban ta karewa zaka ga mutum yawanci gine suke gine baka san ba ina yake samun kuɗi ba kai kana tunanin kaza da kaza wani yana ya zakkance wata zuciya a cikin gidan shi shi ko bai komi kai ka yi shi a ranki amma dai wadatar zuciyar nan ita ta bambanta ka tsakanin kanci ya tafi da abin da wani ke bashi a cikin wani hadisi da kursi manzo Allah yake cewa wanda ubangiji yake cewa yake cewa idan idan bawa bai yarda ba da abin da na raba na bashi ba abu da yake cewa idan bawa na ya yarda da abin da na raba na bashi yake cewa a rahta kalla kawbatak hakika ka huta shadda zuciyarka ka huta shadda shadda akan tashin kai saboda wani ne sai kai ne sai kai ne sai an ga shan ubangiji ne bai bada ba kuma bai bada ba alhamdulillah amma dai ina cikin nema ko kuma ina nema kuma insha Allah in ranar samun zaman zan dace zan samu yake cewa wa inda farda bima hasaba billah yake idan baka yarda ba da abin da ba ubangijin ka yanka ya baka yake fa wa inda ki jalali na rantsi da buwaya ta da iko na ta ɗaukaka ta ta ce da musallitar da duniya da musallitar da alaikar duniya zan tura maka wannan duniya kullum ka ji ba abin da kake so a wannan rayuwar illa duniya ya za a yi ka tara dukiya ya za a yi ka yi gida irin na wani ya za a yi ka sai mota irin ta wani ya ce a lokacin da mai zaka fara ya ce tarko fiha rakkar wa kullum ba duniya ya ce zan ka rinka gudu kai ne yau a wancan garin kai ne a can kai ne a can baka samu baka samu wurin zama kana ta neman wannan duniya kamar yadda dabba take dauka in ta buga kan ta buga ta musamman ina ne wajen ta haka zai yi ta bugawa kana ta neman dukiya yace su wala la tajidu illa ma zamantu bika sannan da karshe ka zo ba ka samu ba sai abin da za tabbatar maka nake ware da abin da zai samu a rayuwar shi shine ka tabe rike abin da aka rubuta maka na daga arziki ka kiwaya ka kiwaya ba ka samu kun ba sai abin da wani ya riga ya rubuta maka dan haka ka tafi ka ba ka wahala ka dora wa kace ka kada ka samu daga Allah baka samu ba bai yarda ba ka samu ba a wannan lokaci kuma haka talauci bai taba ba kan bai taba bai taba kawar da lokaci Allah sai ya amsa shi kasancewar lokaci ya ga اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم